أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأصمى المختص بالملك الأعز الأحمى الزاهر لا تخيل ولا وحمى الباطن تكتسا لا هدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين قادوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأنصار الشيخ الطيب أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس والذي كتاب خاتم العباس الشيخ الطيب إبراهيم ياسين رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da bamu dama da aran lokaci bisa dawowa wannan karatu namu wannan littafi mai albarka wato littafin ruhul adabi. kamar da kullum kan faɗa da nana ta littafin ruhul adabi littafi ne da shehun mu shekul islam wa sa'adat lanani ashaq ibrahim ya fiye rubuta da nuna ma dukkan al'ummar musulmi hanyar saduwa da allah lami lafiya a wannan rana ita ce rana ta goma sha uku ga watan august watan takwas kenan ainihin haihuwa annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda sai dai yake biyar duk da watan da ana da sabani a cikin shi amma ni na fi gamsuwa da kasancewar shi biyar ɗin. Yau muna biyar ga watan ɗaya, mun shiga sabuwar shekara ta Musulunci, ma'ana yau biyar ga watan Al-Muharram, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah muna roƙonka don matsayin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dukkanin alkhairorin da ke cikin wannan sabuwar shekara ta Musulunci Allah ya sada mu da shi. Allah muna roƙonka muna tawassuli da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkanin sharri da ke cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga Allah subhanahu wataala ya tsare mu da shi musifu da ke faruwa a sassan ƙasar mu da kuma sassan duniya Allah ka maganta su Allah ka baiwa musulmi lafiya da zama lafiya a duk inda suke dan alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan zama shine zama na 51 a bisa tsarin kirge da muke na wannan littafi ko na wannan zama da muke wannan zama shine na hamsin da ɗaya wanda a baituka kuma za mu tashi baiti na sittin da ɗaya ne baiti na sittin da ɗaya a wanda shi ta falasta takhlusu min al'afati illa bi shaykhin arifin tuwati a baya mun karanta irin ainihin jawo hankali da bayanai da nasihohi da shauyayi bisa wasu abubuwa waɗanda suke kamar yadda kullum nake faɗa cututtuka ne na ainihin zukata. So yi mana magana akan girman kai, yi mana magana akan riya, yi mana magana akan hasada, ya lissafo mana dai aibobi aibobi masu yawa a abubuwan da suka wuce a baya waɗanda suke cututtuka ne na zuciya. To a kullum duk likitan da yake gwani, duk likitan da yake gwani to bayan ya gama siffanta ma mara lafiya ciwonsa, to kuma bayan nan wajibi ne ya gaya mai maganin da zai sha domin samun waraka. Ko ba ka ba, likita bayan ya gaya maka to kana fama da ciwo kaza, kana fama da ciwo kaza, kana fama da ciwo kaza, to za kuma mu dora ka akan magani wanda za ka riƙa sha lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza. wani lokaci likita ma ba su yanka yana gaya maka ainihin ciwon ka ya lissafa maka ai kaza da kaza wani lokaci likita kila bai ma da buƙatar wannan shi dai ya auna ka ya gane menene yake damun ka me matsalar ka saboda ka sai ya dora ka akan magungunan da za su dace da wannan rashin lafiyar ka ya gaya maka adadin da za ka sha da kuma lokuta to shi yasa bayan kyau ya gama gaya mana cututtukan da ke cikin zukata to kuma zai gaya mana ina ne inda za mu je asibiti don samun waraka daga waɗannan cututtuka. sai ka ce falasta takhlusu kai dan uwa mai saurare na baka zamanto kana kukuta kana tsarkaka min al'afati daga aibubbuka da muke ta lissafawa a baya ba illa bi shaykhin a ce sai ka rike wani jagora wanda zai nuna maka hanyar saduwa da Allah da lafiya arifin masanin Allah kuma masanin hanyar da ake zuwa wajen Allah masanin Allah masanin hanyar da ake bi don saduwa da Allah lami lafiya tuwati wanda za ka rika zai ke mai kana zai ke mai kana zai ke mai ma'ana kana zuwa don karɓan magungunan da zai baka don gyaran don wanke don maganin cututtukan da ke cikin zukatanka sai malami shari ya ce lasa takhlusu min afati shirki dan uwa mai jina da saurare ba za ka taba kubuta daga aibobin shirka ba kamar yadda muka shirku billahi ar ko nau'o'in shirka da Allah wato ita shirka kamar yadda muka faɗa shirka iri uku ne akwai ashirkul khafiyu akwai shirkul ashirkul jaliyu akwai ashirkul khafiyu akwai ashirkul akba shirka wanda take ta zahiri ta sarari ta fili ita ma ba a samun maganin ta sai ka je mashayin da zai warkar da kai shirka ta fili ta sarari shirka ta biyu shine shirka boyayya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa riya dinna riya dinna ya ga mana cewa shirka ce karama sai shirka mafi buya wanda ta fi kowace ɓuya ita ce shirkar cin tasiri ko motsin wani Allah. Wanda dukkan waɗannan shirkokin guda uku sai ka ma wa arifi masanin Allah zai warkar da kai daga gare ka. Shirkar farko ita ce shirka haɗa Allah da wani a zahiri a fili a sarari. Ka ce kana da wani gunki da kake bauta ma wanda sai ka bauta ma zai sada ka da Allah. Sai ka bauta mai zai sada ka da Allah. Koko kana da wata koko masu bauta ma rana ko wata ko taurari ko irin masu bauta mawa irin shanu da maguna haka kamar irin gaje kasashe irin na Indiya. Ai ba da kanka kawai zaka gane ya kamata ka musulunta ka bar wannan shirka ba a sai ka je kema ai sai ka je kema wanda zai lakana maka kalmar shahada kamar yadda zai bayani zai zo mana a nan gaba idan muka zo magana akan babin talqini. Farko shirkar tantariya ita ma sai ka samu arifi wanda ya san me ake ce mariya don ya baka magungunan da zai magance maka matsalar riya. haka nan shirka ta hada Allah da wani koko ganin tasirin wani Allah wanda take mukabala da maqamul ihsan ita ma sai ka samu ainihin masani da ke da sanayya kan wannan shirkar wanda shi ma zai magance maka wanda abin da yayi malam shoke ga mana nan babu wani abu na addini wanda zaka zauna kai kai shi kai da kanka fate sai ka je inda za a nuna maka wannan abu wanda wannan ne zai sa ka yi shi daidai kuma ka samu Allah yana mai karɓar wannan abun da kai kawai shi ne abin da yake akwai. A sannan wal gaflati, ba sannan ba za ka samu kubuta da waraka daga rafkana gabarin kusanci da Allah ba, wani hijabi ba za ka samu magani gabarin hijabin da ke damunka a zuciyarka ba, wal kibiri da girman kan da ke damunka wa sa'iri amradil qulubi da dukkanin cuce-cucen da ke cikin zukata babu kana samun maganin su allati yubacciluha wa yumasjiduha wa yad'u ilayha a'da'u insaniyati wadannan cututtukan wanda makiyar makiya na mutuntaka masu waɗanda suke daɗa girmama maka wannan cututtuka suke daɗa kabbama maka su ainihin su ne makiya na mutane wa zurriyati wa zurriyati abil bashariyati makiyan zuriyar uban uban uban halitta su ne wane su ne wa kuma shaitanu su ne shaitan إن الشيطان لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا Allah da kansa ya ga mana cewa shaitan da kuke ganin shi makiyin ku ne don haka lalle ne wajibi ne tilas ne ba makawa sai kun riki shaitan a matsayin maki sai kun riki shaitan a matsayin abokin gaba sannan ne za ku zai za ku samu saduwa da Allah lami lafiya muddin baka je wajen wanda zai gaya maka ga yanda sha'anin shedan yake ba don ka guje shi to gaskiyar magana kai da kanka babu yanda ka iya da shi dan muddin ba nuna maka ya zaka ka guji shedan ka tsira daga kai shi daga sharrin shi ba shine na farko shine na farko daga cikin makiyanka sai makiyi na biyu wannan sai ranka ranka wanda take kirjinka wanda mun yi magana a kanta wanda karatu suka muke da satu suka nafsi ranka wanda take kirjinka ita kanta makiyarka ce wanda za ta kashe ka in kai baka ka kashe ka ba in baka kashe nafsun ka ba to kai ita za ta kashe ka kashewarta kuwa in ta kashe wuta take jefawa wal hawa da soye-soyen zuciya wadda soye-soyen zuciya wadduniya da duniya kaga waɗannan abubuwa guda hudu to dukkan wanda ya halaka ya rasa lahira saboda waɗannan abubuwa guda hudun ya halaka ya rasa lahira Allahumma shaitan ya dasa ka a gaba ya zayyana maka ya gyara maka ya inganta maka ya gyara maka abin da yake ɓatacce abin da idan ka bi shi babu tabbas babu makawa ba shakka ba kokonto halaka zai kai ka halaka ta har abada shi dan zai gyara maka shi ya kawata maka shi ya gyara maka shi na bi soye soyen zuciya zuciyarka kullum idan ka biye mata abin da kullum take so to karshe ta kai ka daga halaka ta kai ka ga halakar da ba za ka tsira daga gare ta ba wal hawa haka nan soye soyen zuciya sannan wani duniya da kuma duniya wanda a ƙarshe a yanzu babu ma abin da ya ci ta zama ainihin mafi girman haɗari mafi girman haɗari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce cewa ya mafi girman abin da nake ji muku tsoro ba za ki muku tsoron ko al'umma ta za ku yi shirka ga Allah ba za ku yi ma Allah shirka ba saboda al'umma ce da Allah ya azurta ta da tauhidi da kuma fahimtar shi amma ina ji muku tsoron duniya ina ji muku tsoron duniya yau kuwa akan duniya a kan duniya mutane kan yadda su iya yin komai muddin karkashin yin koman nan duniya za ta shigo Allah subhanahu wataala ya gyara zukatanmu to ba za ka taba kubuta daga waɗannan abubuwan da nake lissafa maka ba dan uwa illa bil khulqati ma a shekhi sai fa kai mu'amala sai fa kai cuɗanya sai fa kai gogayya da wani shehi min ashyaqi sufiyati daga jagororin shehunne na sufance. jagororin shehunne na tsofanci zan faɗa inanata ko koma in ce zan ci gaba da zan ci gaba da faɗa da nanatawa da maimaitawa ko da yaushe munasabar yin hakan ta taso abinda nake cewa zan faɗa nanata in maimaita babu kwaya ɗaya a cikin dukkan malaman duniya wanda ya kyamaci ko ya suka ko kuma yake kasa ganin fahimtar kyawun ɗariƙun sufaye muddin sunan shi malami ya isa kuma a kira shi malami in dai malami ne ko daga wata ƙungiya ko ya fito ko daga wata ƙungiya ya fito a satin da ya gabata lokacin da muka zo muna magana akan baitin da shawai ke cewa ɗa'atu turisu a ɗa'atu turisu kibran sharru ko a wannan baitin ai ina jin yadda na kawo bayanai akan a yadda na kawo bayanan ibnu qayyim ibnu qayyim al-jawziya ba kawo bayanin wani malami daga cikin duk malaman sufanci ba a wannan ibara abin da nake so a gane in dai mutum yana bin kungiya ne wanda take kallon kaman tana faɗa ko yaƙi da sufanci to magana ta gaskiya kai sai za mu ce mai bai san ma kungiyar tashi ba kuma bai san malaman kungiyar tashi ba bai san su ba amma in dai da ya san kungiyar tashi ya san malaman kungiyar tasa kai sai sai mu ce mai ya ɗauko mana da tafan malaman kungiyar nashi mu tafa su a gaba mu ga in sun soki sufanci da dari ko waje ba su soka ba ba su soka ba bal irin abin da sufa yake faɗa da shi su ma shi suke faɗa da shi a wasu wajaje duk da a wasu wajaje jagororin nasu na da wasu fahimta wanda jagororin sufa sun saba musu da shi a kai wannan magana wannan asili take bisa abin da ya shafi wasu abubuwa na masail na asidu bisa abin da ya shafi janabin Allah subhanahu wataala ko janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma gariyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su suna da wasu fahimce fahimce wanda suke da su bisa abin da ya shafi babin tauhidi na'am tabbas muna da bambanci a waɗannan bangarori a waɗannan bangarori amma abin da ya shafi matafiya na su matafiya na bin bayan Allah a babu wani malami da duniya ta yadda malami ne wanda ya soki ɗari in wanda ya babu shi ko kwaya ɗaya in dai duniya ta yadda malami ne ban ce wanda ya naɗa kan shi malami ko kuma almajiran shi kawai suka naɗa shi malami ba kalas in dai duniya ta yadda ka ga ko ibnu qayyim al-jawziya irin su ibnu qayyim ya talharrani ba wani malami kwaya ɗaya a kowace kirka yake da bai yadda malamai bane an gane nake da shi mabiya ne waɗanda suke faɗa ibn taymiya ke faɗa da su su ma suke faɗa da shi misali a wasu matsaloli ina ji su ne dai asha'ira asha'ira da ma turidiya da kuma wasu matsaloli bisa abin da suka shafi sha'anin tauhidi ne kamar yadda na faɗa to ko su sun yadda malami ne shi kamar yadda shi ma ya yadda malamai ne shi ana fahimta su so ba ko da shi din kamshi tun da an malami ne to bai taba musa ɗariƙun sufaye alal itilaki ba bisa wawai sarwa yake dukkanin su bid'a ne ballantana akai kai ballantana akai ga yake wai kafirci ne a a ko shi bai wannan ba dala ana fahimta saboda haka ba za ka kubuta daga ainihin aibubukan nan ba misali makiyan nan naka sune shedan da zuciya da san zuciyar da duniya sai kayi mukhalada kayi gogayya da wani shehi daga cikin shehunan sufaye yace alkamilina wadanda suka cikakku almukammilina masu cika waninsu su cikakku ne sun cika da hasashe na fadar Allah idan ka kusance su zaka dosani wannan hasashen da suka cika da shi in ka kusance su zaka dosana ya kashifu maradaka wanda zai rika fahimta yana gane ne cutarka menene rashin lafiyanka fi awwal mu'ayyana a ganin farko ganin ka na farko zai gane to me ke ce rashin lafiyarka kuma wani magani ya kamata ya dora ka a kai wai duka a nasi imanin dawa'i al'amsani sai shiryar da kai ya dora ka bisa amfani da maganin da ya dace da ainihin wannan rashin lafiyar naka wa yashrufu ala tadqiqi ta'alimihi fa yuqika al-azkara saboda kuma ya rika tsinkaye yana duba ka kin kana zartar kana aiwatar da umarni da ya baka fayutika azkar sai baka azkarai wa yuzhiduka fil abyan kuma ya gudar da kai ya kawar da kai ya ainihin kauda hankalinka daga wani Allah don ya sada kai zuwa ga Allah kawai wa yukhlisuka min haba'il ashrar ya zama to ya tsamace ka ya tsaftace ka daga tarkuna na ashararai wa yarbituka bizakirina sannan kuma ya zo ya hada ka ya haɗa maka zama da masu ambatan Allah daransu da ranansu da yininsu ga baki ɗaya. Wa majalisihim sannan kuma ya lazamtar da kai cewa to kai ɗan wa kai lazamci ainihin majalisokin ma'abota ambatan Allah. Ka lazamci majalisokin ma'abota ambatan Allah a sunniyati saniyati majalisosin nan wanda abin da ake ɗabbakawa kai sunnar annabi ɗari bisa ɗari sannan kuma sunnan nan ta annabi wanda suke maɗaukakiya wacce ba wata sunna da ke kusa da ita ballantana ta kai ta ballantana ta fi ita lala an fahimta allati qala fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhadis alhadis alhaji madalisun sun zikirin nan wanda annabi ya faɗa hadisin da zan karanta yanzu game da madalisun zikiri yan wallahi zan faɗa nana ta sake nana ta duk in kuka ga mutum na kyamatar a shiga ya shiga ta irori da majalisosin zikiri wallahi da wahala in yana da rabo a wajen Allah dalili nassosi wanda in za a ba shi duniya da abin da ke cikinta ba zai iya tunkuɗe ta ba sun tabbatar da ba majalisin da yake majalisin zikiri kuma a majalisin zikiri sun tabbatar da babu irin majalisin da za a zauna ana cewa la ilaha illallah kamar yadda dai nassosin hadisan za su zo mana a nan kasa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن أبي الدرداء رضي الله عنه أن كربورة أبو الدرداء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الله تتبت على ريشي يشي حضور مجلس ذكرين حضرت حضرت مجلس هو mu haɗa hankali sau da yawa wato idan mutum ya tsayo akan wata bidi'a tashi yake son wace ya ba ta kariya duk wani abu da za a gaya mai kokari zai iya juya shi sai dai duk abin da kai da'awa shaidu na jarrabawa za su karya ta in ka kai da'awa abin da ba haka ba wa kullun yadda'i waslan ilaila wa laila la taqimu lahu bi zaka kowa da sau da yawa ainihin mutane za su ta da'awa cewa ai laila ta mu ce mu ce mu na laila ne laila ta mu ne wa kullun yadda'i waslan bi layla wa layla la takilu lahu bi zaka kowa na da awar cewa ai layla ta wace ni ma na ta ne sai ka tambayi da layla wallahi ni ba ma ruwa na da shi sau da yawa abin da nake nufi a nan shi kana faɗa me wanda zai musa musa makanan sai yake maka a shi ai ba musu zikiri yake ba a zauna a haɗu a yi da'ira ana yi ne shine yake musu sai mu ce to ai annabin ne ya faɗi cewa a yi haka salat ba ko kada zaɓi in dai da gaske shi za ka je in annabi ya faɗa abu ba ka da zaɓi in dai da gaske shi za ka je ba son soye soyen zuciyanka ba ga abin da manzo Allah yake uduru majlis zikri halartar majalisin da ake zama a yi zikiri kaga daga cikin wannan kalmar ka san ba kai kadai ake nemi ba dan cewa kai ka halarta halarta saboda ka sunnar annabi wato ta akwai inda ta nuna kai zikiri kai kadai akwai inda ta nuna falalar kai a boye akwai inda ta nuna falalar kai a bayyane akwai inda ta nuna falalar kai a jama'a saboda kan ma abota dariƙa sai zama to dukkan waɗannan suna haɗawa shi su kadai shi ya a tsaye shi a zaune shi a cikin jama'a dala ana tare maza la ce halartar majalisin zikiri afdalu min salati alfi raka'atin ya fi ka je kai sallar nafila raka'a dubu halartar majalisin zikiri ya fi ka je kai sallar nafila raka'a dubu in ji manzon Allah yace wasu hudu ba wasu hudi alfi janazati ya fi ka je ka halarci jana'iza ta wani bawa da ya mutu ka je ka halarta jana'iza daban-daban daban-daban daban har guda dubu ji manzon Allah wa iyadati alfi maridin ya fi ka je ka gaida marasa lafiya wani bai da lafiya wani bai da lafiya wani bai da lafiya ka je ka gaida marasa lafiya ɗai-ɗai har guda dubu halartar majalisun zikiri duk wannan ya ce su ji manzon Allah ta ga kai kuma ba abin da kake ka tsana ka kyamata irin waɗannan majalisoci anya ba za ka tambayi kanka cewa kana da rabuwa wajen Allah ba kuwa isa shi yake cewa nadin yunawi zikira na haju shakai duk hanyar da ke gaba da zikirin Allah to hanyar asara ne da tabiwa da rashin arziki a wajen Allah Allah shi ke yi wannan hadisi a imam Amir Qal Qutufu Daniya ya kawo shi shafi na 318 a sai shawai ci gaban cewa faltumsikan bi isamin mashayikhi idza aradta naila izdin shamikh baiti na 62 kenan yace to dan uwa faltumsikan lalle ne ina baka shawara ina jawo hankalinka kayi riko bi isamin mashayikhi da igiyoyin shehunnai jagorori na abota da rikun waliyai kayi riko da igiyarsu idza arata inde kana neman kana nufin naila samun izin buwaya a wajen Allah shamiki madaukakin buwaya da madaukakin girma da madaukakin matsayi in kana neman su a wajen Allah to lallai ne ka rika halartar majalisu ai kai riko da igiyar shehunai bayan Allah ma'abuta gare ku sai malami shari yace fal izzatu lillahi buwaya ne ta Allah Allah shi yake da buwaya wal rasulihi buwaya ta biyu ta manzan Allah ce, walil mu'minina sannan kuma buwaya ta uku ta muminai ce, Allah da manzan Allah da muminai su kaɗai suke da buwaya. Don haka kana neman buwaya, ka bi Allah, ka bi manzan Allah kuma a ganka a da'irar muminai. Wala ya hasulu ala a alaiha sahibuha ba wanda zai tabbata ya samu buwayan nan illa bistitirajil jabi fil ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala sai ka tsarkake ka bi Allah ka yi ma Allah aiki don shi to wannan ne zai sa ka samu buwaya da isa da girma a wajen Allah. Kala sayyid Ashek Umar bin Sa'id Al-Futi. Sai dai Umar Al-Futi a ainihin mutumin futa toro cikin kasar Mali wanda ta dalilin shi ɗarikar Tijjaniya kusan ta shigo Najeriya. Garin da ke faɗa cikin rimayi a cikin littafin shi na Arzimahu. Fil fasali salisa ashara a fasali na goma sha uku. fi ilamihim inda yake sanar da al'umma cewa annahu yadda sha'anin da lamarin yake la yasilu salikun nasiku mai bin hanya annasiku mai yawan ibada ba zai taba saduwa ila hadratillahi zuwa ga halarar Allah ba wa hadrati sifatihi ba zai taba saduwa zuwa ga halarar sifofin Allah ba wa asma'ihi da halarar sunayen Allah ba walau jama'a ulumul awwalina ko da ya tara ilimin mutanen farko ba za ka samu saduwa zuwa ga fadar Allah ba ko mutum ya tara ilimin mutanen farko ba za ka samu ba sai ne wa sahiba dawaihan nas ko da kai abota da dukkan bangarorin malaman ilimi ko da da iri malaman nahu ka je ka zauna a mazan badal su malaman balaga malaman fiqh malaman hadisi malaman sarku, malaman kaza, kowaɗanne irin jinsin mutane ba za ka taɓa saduwa zuwa ga ainihin halarar Allah ba, wa abada ibadata sakalaini, ko da kuwa mutum ya bauta ma Allah irin bautar da dukkan halittu suka yi mawa Allah gaba ɗaya halitta mutane da aljanu kai kaɗai kai mu- kai bautar da suka yi ba za ka sadu zuwa ga halar Allah ba sai me illa ala yadai ashabil iznil khas sai a hannun ma'abota izini izini ke barkace am anan kafin yin bayani duk da za mu zo bayani ko kuma mu bari in mun zo kan bayani sai mu haɗa da wanda za mu yi a yanzu. Fa aqulu sai shawar kuti ya ce ina cewa wa billahi ta'ala tawfiq ina neman gab da kasar zuwa ga Allah. Wa huwa al-hadi liman yi ila sawa'i tariq shine mai shiryarwa da baiwa shi zuwa ga hanya madaidaiciya. Qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Allah shine wanda ya aiko annabinsa da gaskiya da kuma addini na gaskiya abinda shomar kuti yake son ya nuna mana a karkashin kawo wannan ayar shine a Allah subhanahu wataala yana da dama cikin ganin damar shi kawai ya saka sanin Allah a zukatan bayan Allah ba tare da aiko manzanni ba wannan ba wani aiki ne mai wahala ba ma wani aiki mai sauki ko mai wahala a wajen Allah duk komai a wajen Allah kawai daidai ne a wajen mu ne akwai aiki mai sauki akwai mai sauki sauki akwai mai wahala akwai mai tsananin wahala amma wajen Allah babu wani abu mai sauki ko mai wahala duk ɗaya ne a wajen Allah Allah ya ga dama ya saka sanin sa a zukatan bayan shi ba tare da aiko kowa ba cikin manzanni ya saka musu sanin ya za su yi azumi ya za su yi sallah ya za su yi zakka ya za su yi kaza to sai Allah bai haka ba sai sai ya sanya dukkan abin da zai yi sai ya sanya shi da wasiɗa wasiɗa sai ya aiko manzanni da shirya da kuma addini na gaskiya qala fil ara'is malan ya fada cikin zagi zagi cikin al ara'is yace inna allah subhanahu lalle allah mai girma da daukaka wanda sarki ta fada gare shi sanna sunnatan azaliyatan ya sunnan ta wata sunna wanda take tun farkon farko kuma Allah ya ji da ahadun sabilahu ba wani mutum da zai taɓa samun saduwa zuwa ga hanyar Allah illa man yuqayyidu Allahu lahu ustazan arifan billahi sai wanda Allah ya jona mai ya gwama mai wani bawan Allah masanin Allah bayan nan wani sirri dinihi kuma masanin sirrin addinin Allah wa rububiyyatihi masanin rububiyyar Allah fa yadulluhu ala minhaji ubudiyyatihi wannan bawan Allah sai ya shiryar da shi ya dora shi ya nuna mai hanyar bin Allah har izuwa saduwa izuwa ga Allah din wa ma'arij ruhihi da kuma hanyar da ruhin shi zai rika hauhawa hanyar da ruhin shi zai rika hauhawa wa yasrifu qalbahu ila mushahadati ila mushahadati rububiyyatihi ya kuma juya da zuciyar shi zuwa kallon musha zuwa ga mushahadar rububiyyar Allah fa yadullahu wa yakunu huwa wasitatan sai wannan din ya zama to shine tsarin shi wani irin tsari litta'adubi tsarin da zai koya mai ladabi a fadar Allah la littaqribi ba wai shi da ke kusanta shi zuwa ga Allah ba a shi tsari ne da zai nuna mai ladabban saduwa zuwa ga Allah an gane wai sayyiruhu shadi'an lil jinayat zai sanya shi kamar shine mai jagoran shi dan neman ceton kusakuran shi na wanda da ke wajen Allah la sharika fil hidayati ba wai shine abokin tarayya Allah cikin shiryarwa ba هداه نور القرآن شرير وانا شيء الناس هسكن القرآن ودينه حقيقة البيان الدين الشيء تككم حقيقة من يم بياني أكان أبدا ما زال لا يزود شيء ما إظهار القرآن تعالى نونا من حجوجي دليل الله وقال شيخنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه مولم شيخه أحمد بن محمد التجاني يشي وأرضاه الله يردد شيء بين الله يردد شيء شما الله يتبجع سيايته shine ma'anan wa ardahu radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi ya kuma yarda da shi wa annabi Allah ya yarda da mu dan alfarma shauki jirani shauki islam ya kai dan uwana ka tuka sani ana Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah mai girma da daukaka ce alaki sadiki ilimi ya sanya a cikin magabatin ilimin sa wani kuzi mashiyaki ya sanya a cikin zartacciyar mashi'arsa wadda ba za a taɓa samu ta canza ba annal madadal wasila cewa madadi mai saduwa aka ce madadi shine anwaru da asraru wanda suke kwararowa daga halar Allah zuwa zukatan bayan Allah shine al madadu al wasila cewa madadi wanda yake gangarowa mai saduwa ila khalqihi zuwa ga halitta min faidi rahmati daga kwararar rahamar Allah ya jari fi kulli asri yana gudana ne a kowane zamani ma al-khassatul uliya tare da keɓaɓɓun bayan Allah maɗaukaka. Min karfi daga cikin bayan Allah, min annabi na daga annabawa, annabawa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shehin sahabbansa. A wajensa suka karɓi ɗariƙa suka yi tarbiyya, karatu zai zo a wajen da suka yi tarbiyyatul azkar a wajen da suka yi usuli karatu zai zo nan gaba kaɗan wasu siddiqina da siddiqai su kuma sahabban sun kai makami na siddiqiya bayan annabi sai tabi'ai suka karfa daga wajen su in lokaci ya bamu za ku ji salsalan mu daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa kanmu wasu saman faziya ila ahli asri duk wanda ya zabura ya nemi muta manyan bayin Allah na zamaninsa sa min zaul khasatul ulya daga kebantattun bayan Allah madaukaka ya je ya haɗa kai da su wa sahibahum ya kuma aboce su wa tadabihim ya yi koyi da su wa samadda minhum ya nemi madadi da albarka daga gare su hadha bi nailil madad al fa'ibi wannan zai samu rabo ta hanyar samun kwarare madadi mai kwararowa min Allah ta'ala daga Allah mai girma da buwaya wa man a'rada an ahli asli dukkan mutumin da ya kauda kai daga shehunan zamaninsa ya kauda kai gabarin jagororin zamaninsa mustagniyan bi kalami man taqaddamahu min al amwati kawai yau da aka da karanta la ba kawai shi abin da yadda dan da akwai waliyai amma yanzu duk babu su eh sai ya karanta a littafi da akwai waliyai amma yanzu duk babu su sai yau da tuka karanta littafan waliyai na baya amma ga manyan bayan Allah na zamaninsa wasu a wani zamanin nasa sun fi waɗanda suka gabata sauran al'amarin falala Allah ba ya ta kaita da lokaci ko zamani ko gari ba ne ba ko gari ba ne ba amma sai wadata ga maganganu waɗanda suka gabace shi na daga bayan Allah na daga matattu cewa yake dubiya alaihi za a yunke zuciyar shi bi ɗabi ilhirmani da ainihin yunki na hana mai samun albarka da asararin shehunan wannan zamani na shi. ya ce wani misali ya ce wa kana misluhu misalin wannan kaman a'ara da annabi zamani kaman mutumin da ya kau da kai daga annabin zamani shi ne wata shiri'i ya kau da kai daga shari'ar annabin zamanin sa mustaqliyan bi shara'i'in nabiyyin allazina khalaw qablahu yana mai wadata da ainihin shari'o'in annabawan da suka zo kafin annabinsa wannan fa yusajjalu alayhi bi tabi'il kufri wa salam shi wannan za a yumta zuciyar shi ne da ainihin yunki na kafirci amma shi wanda bai bi ainihin ma ta zamanin sa ba za a yunke zuciya shi ne gabar samun hasken ma'arifa ba kafiri bane ba an gane bambancin yau ta yi can ta yi tsari in hirmani za a haramta mai ba zai samu hasken ma'arifa da sanin Allah da shiga fadar Allah ba ba zai samu ba ana fahimta a to sai muka ce to wai ina hujja na cewa shi askaran nan sai an maka talqini sai ka gaba sai ce ga hujja kamar haka asal talqin al askar wal awradi asalin lakana mu mutane wuridi mu alhamdulillah la ilaha illallah muna da izini biyu ne akan ta muna da izini ammi in sauran yanda sauran ga zauna ga magarin musulmai ga magarin musulmai suke da shi izini ammi suna da izinin la ilaha illallah amma amin izini ne izini ne ammi ga magari sannan muna da izini khafi yanzu za mu karanta shi hakan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga hadisin kamar haka faqad rawa al-imam ahmad fi musnadihi bi isnadihi hasbi isnad hasan wa faqad rawa al-imam ahmad fi musnadihi bi isnad hasan imam ahmad dan bal ya ruwaita cikin musnad da isnadi wanda yake kyakkyawan isnadi wa tabarani da imam tabarani shi ma ya ruwaita wa gairuhuma da wasu su daga cikin malamai an ya'ala bin shaddad bin aus daga ya'ala dan shaddad dan aus qala yahya ya'ala dan shaddad dan aus yace haddathani abi shaddad bin aus wa ubadah bin samit hajul yusaddiquhu qala kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala hal fikum gharibun ya'ni min ahli al-kitab فقلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا طاعة ثم قال الحمد لله الذي بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة wa innaka la tukhlifu al-mi'ad thumma qala abshiru fa inna allaha qad ghafara lakum am ya alah dan shaddar dan aus yace haddathani abi babana ya bani labari shi kuma baban shi sahabin annabi ne wai baban nashi yace shaddad bin aus a baban nashi ne shaddad dan aus wa ubarat bin samit hadirun yusaddiquhu lokacin da babana shaddad dan aus yake ban labari ga ubarat bin samit yana kusa da shi duk abin da babana ya faɗa sai ubarat dan samit ya ce wallahi gaskiya ka nima ina na aka yi me ya faru ga abin da yake kare ce kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun kasance a tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzo Allah yake hal fikum garibun ku dan dudduba wanda cikin ku akwai bako ne akwai wanda ba mu ba annabi ya tambayi wannan yani annabi yana nufin min ahlul kitabi wa shin akwai yahudi ko nasara dan me dan a wannan abin da ya faru da akwai ba yahudi ko ba nasara ya faɗi wannan kalmar shi ma ya shiga cikin wannan kawo shi ma ya wuce wallahi fakulna sai muka ce la ya rasulullahi a ba kowa mu kadai ne daga mu sai kai ya rasulullahi fa amara bi ghalqil babi sai manzo Allah ya ce to a rika kofa manzo Allah zai ba su tarbiyatul azkar za su usuli a hannun manzo Allah kai sai wanda ya soki usuli ko tarbiyatul azkar manzo Allah yake so ya soka kawai kawai kai tsaye manzo Allah yake so ya soka duk ko hanyar da ya bi bai da makubuta manzo Allah yake so ya soka ya jira karshen shi ko da ya sa soka manzo Allah ko da ya jira karshen shi fa qala sai ce fa amara bi ghalqil babi sai ce ku rufe kofa wa qala bayan ya tsaya ta ce to irfa'u aydiyakum ku daga hannayenku wa qulu la ilaha illallah ku daga hannunku ku ce la ilaha illallah a farafana aydiyana sai muka daga hannun mu sa'atan sa'a guda summa qala sai manzo Allah ce alhamdulillah na gode ma Allah Allahumma ya Allah ba astani bi hadhihi alkalimat kai ka aiko ni da wannan kalma wa amartani biha kuma ka umarce ni da ita wa wa'atani alaiha aljannata kai min izini cewa duk wanda ya faɗi ta zai faɗi zai tafi aljanna wa innaka lalle kai Allah la tukhlifu al-mi'ada baka saba alƙawari thumma qala sanan sai manzo Allah ce abshiru ku farin ciki ku bishara fa inna Allah qad ghafara lakum hakika Allah ya gafarta muku anan ka ce wuce me annabi ya ce su ce la ilaha illallah da da suka shigo masallaci ba su faɗi ta bane ashe ashe wannan izini ne ashe na ga muku muna da izini ne khassi waccan da suka faɗa musulunci bai yiwuwa sai da la ilaha illallah buni al-islamu ala khamsin na farko manzalati shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalas dama da la ilaha illallah suka shigo musulunci amma kuma yau ga shi sirba kuma kuma an ta ku sake faɗin la ilaha illallah wannan la ilaha illallah ke bantacciya ne idan baka shigo wannan zurba baka cikin ahalin la ilaha illallah ke bantacciya keɓantacciya ce yau annabi yake ba su wadda wanda suka shigo ta musulunci lala na fahimta wannan kenan a wannan tamkini kenan aljama'i tamkinin da aka yi mutane da yawa mutane da yawa wannan shine sirrin yin tarbiyatul azkar kan kun wanda suka fara yin tarbiyatul azkar a hannun manzon Allah lala ana tare to na biyu warra tabarani imamu tabarani ya ruwaita wal bazzar da imamu bazzar بإسناد حسن لإسناد وديك الجاوة ورواه الشيخ يوسف الكوزاني شو يوسف الكوزاني شما يروي كده وانا حديثي الشهير بالعدمي وانا كتستني شدا الشيخ العدمي في رسالة يأكل رسالة شي شو أن علي بن أبي طالب شو وترانا علي دان علي علي دان أبو طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي من الله فقال سيتي يا رسول الله يا من الله dullani ala aqrabi turqi ila Allah ta'ala ya rasulullah ka shiryace ni ka dora ni akan mafi kusacin hanyar da zan sadu zuwa ga Allah a ju kalmar da manzo Allah Ali ya faɗa dullani ala aqrabi turqi a turqu jabu dariqati in aka ce turqu jaki ne na a dariqatu anan za mu kallo ta abubuwa guda biyu kuma za mu ba da amsa a kansu abubuwan da za mu kalla shine ashe kenan dan ka da ce ɗariƙu suna da yawa annuma ya san suna da yawa ko ba ka ba a gaban annabi ta shirye da ni a bisa mafi mafi kusancin ɗariƙu eh annabi bai ce kai ya za ka ce ɗariƙu ya zan ɗariƙu su zama da yawa ashe ɗariƙun na da yawa ashe kowanne daga sabon shi akwai irin ɗariƙar da ya riga don saduwa zuwa ga Allah annabi jami'i jami'i aliyu kuma annabi bai kwabe shi ba saboda da aliyu faɗa annabi bai kwaba ba tabbatarwa ne daga annabi shi ya annabi nake ne tabbatar sai kita to amma ɗariƙun da yawa amma shi yadda ni wanda ta fi kusa zuwa ga Allah wa ashaliha kuma wacce ta fi sauki dala na fahimta dalili idan an tashi za a ɗan buga hankalin mutane ce to kuma ɗariƙun ku ce akwai kaza akwai kaza yace Ali ne ya fara cewa ɗariƙun suna da yawa a gaban annabi kuma Qur'ani ma ya ce shi ko ma Qur'ani zaka ta Allah yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda suka yi kokari cikin shanun mu lana hadiyar nan sai ta so bolana za mu shirya da su hanyoyin mu ashe suna da yawa ko sadidu ku aya da yake nan asubul hanyoyi da yawa kan kai mamaki nan kan jace dari ko suna da yawa a ibaratuna shatta wa ma'ana ka wahidun kullun ila zakal kamali yashiru kawai ibara ce ta babbata amma dukkanin su fadar annabi kawai ake nufata Allah na tare sai ta shirya da ni ɗariƙar da ta fi kowace ɗariƙa kusanci zuwa ga Allah. kuma mafi sauki to shi kenan ala ibadihi ga bayan shi wa afdaliha inda Allah ta'ala kuma ya rasulullahi dariqa wanda ta fi kowace a wajen Allah ita zaka bani fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce ya ali ya kai ali alayka bi mudawamati zikrillahi ta'ala fil khalawati na rika sheka na dora ka akan kai tsayawan ambatan Allah ake banje kaga lazumin safa da muke nan da muke muka dai muke yin kayan mu to can kuma ya ce majalisun zikiri ko majalisun zikiri mazaunin zikiri can ga jam'i nan ga bukurani sai ali ya ce mai a fadala aliyu sai ali ya ce haka za fabilatu zikiri wai dama shi falalan zikiri haka yake wa kullun nasu zakirun to ya rasulullahi to inda haka ne to ai mutane ma suna zikiri kaga ne zikiri ga magari na amawa dalan gane to annabi yake so a bashi keɓantaccen zikiri wanda zai keɓance shi to fa fa khussani bi shay'in ya rasulullahi so nake ka keɓance ne da wani ba wanda sauran mutane ke yi ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mai aliyu kenan afdalu ma qultuhu mafificin abin da ni na faɗa a matsayina na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji manzo Allah wannabiyuna min qabli mafificin abin da annabawa suka faɗa kafin ni la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah yan uwa a iya rayuwar da annabi nuhu yayin shekara dubu ba hamsin din nan a duk kalmomin da suka fito a bakin annabi nuhu ba kamar la ilaha illallah haka annabi musa haka annabi isa haka annabi ibrahim haka haka haka har shugaban annabawa shugaban na farko na karshe annabi Muhammad ya ce ba kalmar da ta fi tsada a duk kalmomin da ya faɗa a rayuwar shi irin la ilaha illallah sai shiga wani mai ali walau anna samawati da samman nan ta ɗaya har zuwa bakwai wal ardina da ƙasan nan ta ɗaya har zuwa bakwai ki kifatin za a sa su a gefen ma'auni wala ilaha illallah fi kifatin a sanya la ilaha illallah a gefen ɗaya ma'aunin la rajahat bihim da la ilaha illallah tarin jaye kalma daya wala taqumul qiyamatu ba za a tashi alqiyama ba kiyama ba za ta tashi ba wa ala wajhi al-ard man yaqulu la ilaha illallah al-hali afan kasa akwai mutum da yake yake la ilaha illallah ake masu faɗin la ilaha illallah da sirrin ma duniya take tsaye ba za duniya ba ta ba mutum akwai mutum ɗaya ne faɗin la ilaha illallah وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله ثم قال علي تعالي يتتو تنكو هكذا فكيف أكون يا زيني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما غمض عينيك علي رفع إذنك واسمع مني لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم فدي لا إله إلا الله سو أكو ثم قل هذا ثلاثا كما كفدات أكو وأنا أسمع إنا جي ثم فعل ذلك برد سيد من زال يدق مريا يفضل لا إله إلا الله سوكو أنا ناجي شما علي يفضل من زال لا يناجي أنا إمام علي تربية الله كوار ألا أنا تاري جاء خاتل نان ألبا يفضل لا إله إلا الله لي akan ce rai wannan ke bantacciya ce a ce baka shigo wannan zirin ba baka cikin ahlul la ilaha illallah ke bantacciya kuma daga annabi ta zo baka ciki ka shigo ba wanda ya hana ka ba rufe kofa ba amma in baka shigo baka yadda baka ciki kuma in kai suka annabi ka suka kai tsaye Allah ya samu dace to ya kai mu ta zo hannunmu ga salsalar kamar haka in lokaci ya ba mu aro a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya lakana mu ali anji to aliyu aliyu wanda ya rasu hijira na da shekara arba'in shi kuma sai ya lakana ma ɗansa alhassan ya kuma lakkana ma ɗansa al-Husaini an ji hanyoyin sun zama biyu wanda shi al-Hassan ya rasu shekara na hamsin bayan hijira Imam Hussein ya rasu ya rasu shekara na sittin da ɗaya bayan hijirar manzo Allah dala ana tare hanyoyin za ku ji wani wajen suna tahowa biyu akwai kuma inda suke haɗewa shi kuma Imam al-Hassan sai ya lakkana ma Imam al-Hassan al-Basri wanda ya rasu shekara ta hijira na da ɗari ɗaya da goma dala an ji to mu koma hanyar Hussein kuma haka zamu riga ana ganewa shi kuma Husaini sai ya lakanta ma ɗansa Aliyu Zainul Abidina wanda ya rasu shekarar hijira na da shekara casa'in da hudu kalana tare sai hanyar wa zamu koma hanyar bangaren Husaini ko a yau Hassan Hassan mun ji ya lakana ma ne Hassanul Basari kurkarke muni shi kuma Hassanul Basari sai ya lakanta ma Habibul Ajami wanda shi Habibul Ajami ya rasu shekara na ɗari da hamsin da shida. Ana tare? To, ko mu gama wannan tukuhe mu koma san bangaren ko? Shi kuma Habibul Ajami nan muna bangaren kansalarwa muke karantawa Imamu Hassan. Shi kuma Habibul Ajami sai ya lakanta ma Dawudu Tsa'i wanda ya rasu shekarar hijira na da ɗari da ainihin sittin da biyar. Ana tare? To, mun tsaya kan Dawudu Tsa'i ko? A bangaren kansalar Imamu Al Hassan to mu koma bangaren sassanar Imam Al-Hussein mun ce Imam Hussein ya lakana ma dan shi wane Aliyu Zainul Abidin wanda ya rasu hijira na da shekara 94 Imam Zainul Abidin sai ya lakana ma ɗansa ɗansa Muhammad Al-Baqir wanda ya rasu hijira na da shekara 119 Imam Muhammad Al-Baqir sassanar Imam Hussein yanzu muke karantowa Imam Muhammad al-Bakir sai ya lakanta ma ɗansa Ja'far Sadiq wanda ya rasu hijira na da shekara 148. Imam Ja'far Sadiq ya lakanta ma ɗansa Musa al-Kazim wanda ya rasu hijira na da shekara 183. Musa al-Kazim sai ya lakanta ma ɗansa ɗansa Aliyu Rida wanda ya rasu hijirar Annabi shekara 203. Lala an ji? To ku haɗa mu can salsalar mu ta tsaya kan Dawudu Da'i. Nan kuma sassanin ta tsaya kan aliyu rida to da aliyu rida da dawudu ta'i gaba ɗaya sai suka lakanta ma ma'ruful karfi sansana ta haɗu a nan ana ji wanda shi kuma ma'ruful karfi ya rasu shekara na shekara na hijira na da shekara ɗari ɗaya da tasa'in da tara ma'ruful karfi sai lakanta ma sirriyu sakati wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da hamsin da uku sirriyu sakati ya lakanta ma abu abul qasim junayd al bagdadi wanda ya rasu shekara tana shekara hijira na da shekara 298 da Allah an ji to daga imam junayd sai salsalte abin ya sake rabuwa gashi nan yanzu za mu karanta kun muna kan imam junayd ko to mu karanta wannan bangaren sannan sai mu sai mu ci gaba shi kuma imam junayd sai ya lakanta ma mumshadu taynuri wanda ya rasu hijiranar shekara ɗari uku da tara. Mumshadu Dainuri ya lakanta mawa Ahmadul Aswad Dainuri wanda ya rasu hijiranar shekara ɗari uku da tamanin. Shi kuma ya lakanta ma Muhammadul Bakari wanda ya rasu hijiranar ɗari hudu da ashirin da biyar. Shi kuma ya lakanta ma Abdullahi Bakari wanda ya rasu shekara hijirana da shekara ɗari hudu da saba'in da biyar. shi kuma ya lakanta ma wajihuddin al-qadi Umar al-Bakari wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari biyar da talatin da biyu ku rike muni ita wannan daga kan finadin da tsako ita tsaya kan wajihuddin al-qadi Umar al-Bakari ana ci to sai mu koma har ila yau Abul Qasim Jibril mutum ya lakanta ma shi ta ce daga kan Imam Sulay ta sake rabuwa gida biyu sannan Imam Sulay shi ya lakanta mawa abubakar shibili wanda ya rasu shekara hijira na da shekara ɗari uku da talatin da hudu abubakar shibili ya lakanta ma abul fadli abdul wahid tamimi shi kuma ya lakanta ma abul faraj tardusi shi kuma ya lakanta ma abul hasan ali bin muhammad al hakkari al qurashi shi kuma ya lakanta ma abu sa'id al mubarak bin ali al maharami wanda ya rasu shekara hijira na da shekara ɗari biyar da goma sha uku shi kuma ya lakanta ma al-qutb abdul qadir jilani da lana ji to salsala anan ta ta ta sake hadewa kuma da shi da abdul qadir jilani da wajihu dinil qadi Umar al-Bakari sai suka lakanta ma Diyauddin Abu Najib Abdul Kahir bin Abdullah Saharawardi shi kuma wanda ya shekara hijira na da shekara ɗari biyar da sittin da uku rana na tare to daga kan wa muka tsaya Saharawardi ko Saharawardi shi kuma sai ya lakan Imam Saharawardi sai ya lakanta ma wa Qudubuddin al-Abhari shi kuma ya rasu hijira na da shekara ɗari biyar ainihin da tasa'in daidai. Lalana tare? Shi kuma ya laƙanta mawa rukun dini Muhammadu Sanjari ya rasu shekarar hijira na da shekara ɗari shida da sha biyar. Shi kuma ya laƙanta mawa Shihabuddini Muhammadu Shairazi. Shi kuma ya rasu shekarar hijira na da shekara ɗari shida da ashirin da tara. Shi kuma ya laƙanta ma Jamaluddini Tabrizi. ya rasu hijira da shekara ɗari hudu a ɗari shida da arba'in. Gana ana fi? Shi kuma ya laƙanta mawa Ibrahim Zahidul Kailani ya rasu hijira da shekara ɗari tara an ɗari shida da tasa'in. Shi kuma ya laƙanta mawa Muhammadul Khalwati ya rasu hijira ya rasu hijira annabi shekara ɗari bakwai. Shi kuma ya laƙanta mawa Umarul Khalwati dala ana fi? Shi kuma ya rasu hijira annabi na shekara ɗari bakwai da talatin. shi kuma ya rakanta mu Muhammad al-Abwam al-Khalwati ya rasu ya hijira annabi na shekara 780 dala ana su shi kuma ya rakanta mu Al-Hajj Izzuddin wanda ya rasu shekara hijira annabi na shekara 815 shi kuma ya rakanta mu Sadaruddin Umar Haya Hayawi ya rasu hijira annabi na shekara 832 shi kuma ya rakanta mu Yahayal Baku ba Bakuwi shi kuma ya rasu hijira annabi na shekara ɗari shida da sittin da takwas. Shi kuma ya laƙanta mawa Baha'uddin Shairazi ya rasu hijirar annabi na shekara ɗari takwas da saba'in da tara. Dala ana tare? Shi kuma ya laƙanta mawa a Aljabali Sultan al-Maqdis al-Shahir bi Jamal al-Khalwati ya rasu hijirar annabi na shekara ɗari tara da ainihin da ainihin goma sha biyu. Shi kuma ya laƙanta mawa ya lakanta mawa khairuddin tawqadi ya rasu hijira annabi na shekara ɗari tara da arba'in shi kuma ya lakanta mawa a sha'aban al-qasdamuni ya rasu shekara hijira annabi na shekara ɗari tara da saba'in da shida shi kuma ya lakanta ma muhyiddin al-qasdamuni shi kuma ya rasu hijira annabi na shekara dubu ana ji ana ta tahowa shi kuma ya lakanta ma Umar Fuadi shi kuma ya rasu hijira annabi a shekara dubu ɗaya da arba'in da ainihin shida. Shi kuma ya lakanta ma wa Mustapha Bibi ya kuma lakanta ma wa Shafi Ismailu Turmi wanda shi ya rasu shekara na dubu ɗaya da saba'in. Lala ana tare? Shi kuma ya lakanta ma wa Afunadi ya rasu shekara hijira annabi a shekara dubu ɗaya da ainihin a tasa'in da bakwai shi kuma ya lakanta mawa Mustapha al-Asnadi an dawani ya rufe hijira annabi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu lala ana tare to shi kuma ya lakanta mawa ainihin Abdul Latif al-Khalwati ya rufe hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya shi kuma ya laƙanta mawa Mustapha bin Kamal din Sadiqi ya rasu hijira annabi tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da ainihin biyu. Gala ana tare? Shi kuma ya laƙanta mawa Imamul Hafni wanda ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya. Shi kuma ya laƙanta mawa Sayyidi Mahmudul Kurdi ya rasu hijira annabi tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ainihin casa'in da biyar shi kuma ya lakanta ma shehu ahmad bin muhammad tijani shehu ahmad tijani ya lakanta ma sai aliyu tamasi sai aliyu tamasi ya lakanta ma sai abdullahi sai abdullahi ya lakanta ma sai di sukaratul iyashi sai di sukaratul iyashi ya lakanta ma shehu ibrahim yas shehu ibrahim yas ya lakanta ma shehu usman ba shehu sharif yahaya Shek Sharif Yahaya ya lakanta ma Shek Yahaya Dorayi babba, Shek Yahaya Dorayi babba ya kanta ma Abubakar Sufi. wannan ita ce nasabar mu hakkan annabi Muhammadu ulaika abai fatini bi mislahu bi mislihim ulaika abai fatini bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u wadannan sune iyaye na a addini domin da kamar su jama'a wannan ita ce salsalar mu ta addini dan haka tushe muka karbo addini ba daga gefe ba mun gode a za mu takaita a nan kafin satin da za mu shiga mu tashi daga inda muka tsaya أسوان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله